هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 24 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi farkon aya ta 25 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna takwas ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu kafin mu fara akwai tambaya guda ɗaya wanda ya rubuto ya yi sallama ya ce assalamu alaikum ya ce malam a karatun shekaran jiya ka ce yara waɗanda suka mutu ba su balaga ba wato za ka gansu ko an gansu suna wasa da annabi ibrahim alaihi salam to tambaya ta shine duk wanda ya mutu ana masa tambaya a kabari a yara ƙanana su ma ana musu tambaya shekaran jiya an yi bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ga wani mutum dogo da yara a kewaye da shi ya tambaya ya ce ya tambayi mala'ika jibril cewa wane ne wancan aka ce da shi annabi ibrahim ne suwaye a kewaye da shi aka ce ya ce sai ya ce da ni ‘ya'yan musulmai ne wanda suka mutu ba su balaga ba sai na ce ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da mala'ikar jibril wa auladul kufar har ‘ya'yan arna suma suna ciki sai ya ce da ni wa auladul kufar har ‘ya'yan arna suma wanda suka mutu ba su balaga ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludun yuladu alal fitra duk wani ɗa da aka haifa ana haifarsa ne akan addinin musulunci sai dai idan ya zo duniya ya ga yanayin iyayensa sai ya addini irin na iyayensa idan Allah ta'ala ya masa gamdakatar idan da ya tashi ya sami iyayen ba musulmai bane daga baya shi kuma zai iya zama tuwa musulmai idan Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da shi to tambayarsa yake cewa an ce suna wasa bayanin da aka yi ba wai suna wasa bane ko cewa dai an ga annabi Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi tare da yara sun kewaye shi amma cewa suna wasa ba wai an ce suna wasa ba to kuma tambayarsa shine za a musu tunda kowa ana masa tambaya a cikin kabari ko za a masa tambaya a cikin kabari su ma yara za a tambaye su zahirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun gwada cewar akwai mutane waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke alƙalami ba a rubuta musu zunubai daga cikin waɗannan akwai yara yaro ƙarami ba a rubuta masa zunubi mahaukaci ba a rubuta masa hakanan mai bacci sai in ya tashi daga bacci to wannan ya gwada kenan cewa shi yaro ba za a masa tambaya cikin kabari ba domin ana yi wa bawa tambaya cikin kabari allahu tabaraka wa ta'ala ya san kowa me a gidan duniya amma ana yi wa mutum tambaya domin wato yanke masa hujja ka yi kyakkyawan aiki tabbas an tambaye ka ka kuma amsa kalas shi kenan ka yi mummuna an tambaye ka ka kasa ansawa in aka yi mutum azaba to ga dalili dalili shine an tambaye mutum ya kasa to ita kuma amsar tambayar kabari ba ana rubutawa a haddace ba ne yanayin kyawawan ayyukan bawa shine Allahu tabaraka wata'ala yake masa taufiki idan aka masa tambaya cikin kabari ya iya amsawa Allahu tabaraka wata'ala yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya wa fil akhirah wannan abin yace Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da digadigan waɗanda suke muminai wanda suka rayu akan addinin musulunci a gidan duniya bilkauli thabit da zance matabbaci a gidan duniya wafil akhira da kuma a cikin kabari haka malamai suka ce wafil akhira bi ma'ana wafil barzakh saboda haka wannan yana gwada cewa yara ba za a tambaye su ba kenan domin su ba a rubuta musu zunubai an tambayi bin ba su dangane da irin wannan tambayar cewa yara da shahidai ana musu tambaya ne a cikin kabari ya ce zahirin hadisi da ya gwada cewa za a tambayi yara ba domin su yara ba su yi laifuka ba kuma wato a gidan duniya duk abinda suka yi ba fara rubutu a kansu ba sai sun balaga baya da haka kuma mutuwarsu ga iyayensu wato akwai falala akwai wani daga cikin tabi'i ana ce da shi abul hassan ya zo ya tambayi abu hurairata dama su tabi'i haka suke yi idan mutum ya san akwai sahabiwa ne ma'ana wanda ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa ko a garinsu ko a wani gari ma wanda zai iya zuwa sai ya niki gari ya je ya samu wannan sahabin ce kai ka gama aikin allah sallallahu alaihi wasallama kai imani da shi kuka rayu tare menene hukuncin kaza ko kuma ka koya mun wani abu daga cikin abin da ka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga su wannan tushe ne sun jiyo daga ainihin tushen saboda ka shi wannan tabi'i Abu Hassan ya sami Abu Huraira sai yake ce da shi qad mata li ibnan ni fa ayya bi suka mutu mun na guda bi yan kanana suka mutu akwai wani hadisi da ka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka faranta mana da shi dangane da mamatanmu sai Abu Hurairah ya ce da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sigaruhum da'amisul janna sigaruhum da'amisul janna ƴaƴansu ƴan ƙanana to su da'amis ne da'amis jam'i ne a larabci akwai abin da ke ce masa du'umus na ka ce du'umus kamar a gidan sarakuna waɗanda suke dogarai da sauran masu hidima a gidan to laraba suna ce wannan dormus wanda kullum irin wannan mutanen ba sa barin cikin gidan suna nan a gidan hakanan irin idan ruwa ya daɗe ya yi ɗan ƙananan ƙwari a ƙasa shi ma wannan kamar kamar abin nan da ake cewa wanda yake cikin ƙasa mai abin nan kamar tana su ma suna ce masa du'amus saboda baya barin cikin ruwa to saboda haka abu hurairah sai ya ga masa hadisi cewa annabi sallallahu alaihi ya ce ƴaƴan musulmai wanda suka mutu su ba sa rabuwa da aljanna mana su ƴan aljanna ne kenan yake ce da shi a cikin hadisin da yake bashi shi abu hurairah yake biya wannan tabi'i yake cewa ɗayansu zai zo daga cikin yaran da suka mutu ba su balaga ba kenan zai kama hannu ko riga kamar yadda a cikin hadisin ya yi wato maganganu guda biyu ya ce zai kama gefen rigarsa ko kuma hannunsa hannun babansa ko wato rigar babansa ko kuma mahaifiyarsa kamar yadda a cikin hadisin ma haka ya ce abuhu au abawai babansa ko kuma iyayensa su su biyu ɗin zai kama hannayensu ba zai tsaya a ko'ina ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shigar da su gidan aljanna sau da kalama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala nablu wanda kun bi sha'in min alkhawfi wal jo' wa naqasu min al'amwali wal anfus was samarat lalle za mu jarraba ku da mutuwa da asarar amfanin gona da bala'o'i sai ce was samarat da kuma wato asara ta al-samarat da yawa daga cikin magabata malaman tafsiri suke cewa al-samarat shine mautul aulad mutuwar yaya domin su ne samara na fata an gane to a takaice dai zahirin hadisi ya gwada cewar yara ba za a yi musu tambaya cikin kabari ba kuma idan yaro ya mutu bai balaga ba wannan bai yi wani laifi ba yana daga cikin wato alkhairi da dan adam zai samu shine bai yi wa Allah tabaraka wata'ala laifin komai ba ko kuma ba a rubuta masa komai ba wallahu a'lam no no no no aina ana ta yaro na
abin da yake game da su musulmai shi ne kowa a musu kudin ba da kiran sallah da an aiki sai yaro ba a mutu wannan ba su da shi ne kawai na rayuwa amma ba
hasbunallah mun ji me yace musu da ba na ko da na yace bai ko cika na hudu ko biyar ba wani malami yana faɗa yana cewa duk yaron da aka haifa kowa ana haifarsa arni ne sai dai idan aka masa hudu ba aka masa kiran sallah shine zamto musulmi idan ba a masa wannan ba arni ne to kaga wannan ya saba wa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu idan mutum ba a yi masa kiran sallah ba ba a masa hudu ba ba ya zama arni ko kuma yaro ya tashi arni ai da yawa daga cikin musulmai ba musu wannan kiran sallah ba sai dai kutuba din tunda dama mutane sun dauka kutuba din malamin unguwa shine kadai yake da dama ya kutuba la'alla shi dai wannan ko dai rashin sani ko kuma saboda kar mutane su yanke masu zuwa su kira a musu kutuba su dan bada wani abu tunda an ce malam akwai yaro a je masa kutuba in aka masa kutuba akwai dan wani abu dan alheri za dan yi akwai dan hisani sai ka to in aka bayyana mutane wannan din ba dole bane ko kuma da kanka zaka iya yi to mutane za su kauce kenan idan aka ce kudu bafin aka maka haihuwa shine wato yi wa yaro ko yarinya addu'a ta alkhairi nema masa albarka duniya da lahira ya masa addu'a Allah ya kare shi daga sharrin ɗan adam da kuma aljani Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya zamto mutumin kirki wannan fa shine kudu ɗin ba na bane ka karanta ayoyi na ƙur'ani ko waɗansu ma'asurat na neman tsari kawai shi kenan ga yaro ya Allah ka masa kaza Allah ka tsare shi da kaza Allah ka masa kaza duk wannan shine uwa za ta iya yi uba zai iya yi kuma abokinka zai iya yi shi ma kuma malamin naka zai iya yi ba an ce lallai sai malamin ka bane ko kuma sai malamin ungwarko kowa zai iya yi kai ma za ka iya wa ɗanka idan ka dama kai addu'ar uba ai tafi ta sauran malaman ma tunda kai mahaifi ne ai ko addu'ar uba akan da ai tafi addu'ar mahaifiya akan da ai tafi kamar da ce shi ma malami zai yi ba laifi bane dan yaji yayi amma mutane su zamto akan hazar suna ankare a shirye suke in kai da kanka tayi ba lalle sai wani yazo ya maka gaban ka zamto da wayewa idan kai kutuba da kanka kutuba ka tayi ba wani abu bane nema wa yaro tsari ne daga dukkanin sharri da kuma nema masa albarka shi ne fa kiran sallah ko ta da ikama malamai suna ta maganganu akan ingancin ruwayoyin to amma dai ko da ma yaya ne ai idan ba a yi wa yaro ba a cewa yaron nan akwai wani bashi a kansa ko akwai bashi a kan mahaifi ɗin kai ko yanka ne na aƙiƙa mutum bai samu dama ba bai yi ba ai ba za a ce yaron ba musulmi ba ne ko kuma a ce lalle sai ya uban nan yayi daga baya ba ai ba wala bane dama ce fa addinin musulunci yana da sauki so da ka ba haka bane kenan idan aka haifi yaro in aka masa kutuba da kiran sallah sai dai sai bai taba yin sallah ba ya girma ya kama zuwa church sai a ce musulmi ne aka musulmi bane saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludun yuladu ala al-fitra kowanne abin haihuwa kowanne ɗa ana haifarsa ne akan addinin musulunci sai dai in ya tashi ya ga inda iyayensa suka dosa shi ma dosa domin duk wanda yake zuwa masallaci yake musulmi yana tashi kawai zai fara kwaikwayon mahaifansa in ya fara tafiya wani lokaci ya makale baban a tafi da shi wani lokaci baban ya ce zo maka alwala ya tafi da shi ya fara zuwa in an tambaye kama ran yaushe ka fara zuwa masallaci baka sani ba in an tambaye baban ran yaushe ya fara zuwa masallaci shi ma bai san ran yaushe fara kai ka ba kaga kenan kawai kowa yana kan tsari ne kawai kowa yana kan tsari na addinin musulunci sai ka sami yaro bai iya cewa Allahu akbar ba ka ji ya faɗi wani abu wani lokaci ka ji abin ya ratsa tsikar jikinka kana mamaki kaga yayi sujjada ya ɗaura goshinsa da hancinsa da da idansa suna kallon baya yana kwaikwayon sujjada ya yi ruku kaga ya yi wani iri kaga duka wannan yana gwada maka dama ɗabi'ar ɗan adam wannan wato alkhairi ne ɗan adam ake fasa a kai sai dai iyayensa ne suke juyar da shi idan iyayen kuma ya tashi ya samu suna bautar rana da ita ma shi ma ita zai kama in ya samu suna shan giya zai ka samu shi ma yana sha in ya samu suna tafiya church shi ma tafi church wallahu a'lam na'am insha Allah zamu tashi aya ta 25 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
حياك الله الله تبارك وتعالى yace wa minhum man yastami'u ilaik daga cikin su akwai wanda yake sauraron ka waja'alna ala qulubihim akinna akwai wanda yake sauraron ka yaji amma ba da manufar yin imani ba sai Allah ta'ala yace waja'alna ala qulubihim akinna mun sanya rifi akan zukatansu an yafqahuhu ba za su iya fahimtar wato abin da kake karantawa na alkur'ani din ba wafi azanihim waqara mun sanya wani nauyi ya rufe kunnuwansu shi ma wa in yaraw kulla ayatin Allah tabaaraka wa ta'ala yace koda kuwa za su ga kowace irin mu'jiza kowace aya da zaka zo da ita la yu'minuna biha ba za su yi imani da su waɗannan ayoyi din ba ko waɗannan mu'jizozi din ba hatta iza ja'uka yujadilunaka har idan suka zo maka suna jayayya da kai ya ƙulun lazina kafaru waɗanda suke kafarai za su ke kacewa in hala illa a sa'irul awwali ko da sun zo maka kuwa domin yin jayayya da kai sun ji karatun alƙur'anin sun ji wahayin da aka yi maka ya ƙulun lazina kafaru waɗanda suke kafarai za ka ji suna cewa in hala illa a sa'irul awwali wannan ba komai ba ne fa face tatsuniyoyin mutanen farko wa hum yanhauna anhu su suna hani dangane da shi suna hana mutane dangane da shi wa yan'auna anhu kuma suna nisantarsa su suna hana mutane su kansu suna nisantarsa wa in yuhlikuna illa anfusahum Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba kowa suke halakarwa ba sai dai kawunan su wa ma yash'uruna su ba su sani ba wa minhum man yastami'u ilaik daga cikin su akwai wanda yake jinka yake sauraron ka wato suna sauraron ka su ji me kake faɗa a larabci da aka ce istima'a shine ji idan aka ce wato istima'a shine ji idan aka kuma wato ji na sauraro idan aka ce asima shine ji kawai to su suna zuwa su saurari annabi sallallahu alaihi wasallam su gane me sakon yake dauke da shi amma ba ba da manufar su imani ba alkalbi yake cewa Abu Sufyan bin Harb suka haɗu da abu, abu jahal bin hisham da kuma walid bin mugira da nasar bin haris da utuba da su shaiba suka haɗu da haris bin amir da suka haɗu da haris bin amir sai suka ce da shi wato suna sauraron alkur'ani mai girma sai suka ce da shi ya kai abakatila wato suka ce da nadar ya abakatila mai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ne domin mun ga yana juya harshensa kawai yana ta mammotsa harshensa mu ban ma gane me yake faɗa anya wannan abin da yake faɗa kuwa gaskiya ne anya wannan abin kuwa ba tatsuniyar mutanen farko ba ne domin fa wannan abin ya yi kama da irin abin da muke biyo mutanenmu a matsayin tatsuniya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa minhum man yastami ilaika daga cikinsu akwai wanda yake zuwa ya zo ya saurare ka baka ma san yana ji ba yana jinka waj'alna ala ala qulubihim akinna mun sanya rifi akan zakatansu ta yanda ba za su iya fahimtar gaskiya ba me yasa Allah tabaaraka wata'ala ya rufe zakatan saboda laifukan su idan aka ce Allah ta'ala ya rufe zakatan su to ba Allah ta'ala yana so haka kurin ya ware waɗansu kar su imani bane a'a saboda laifin da suka yi ne Allah tabaaraka wata'ala a wani guri yace wal kafiruna هم zalimun yace inna allaha la yahdil qauman zalimin Allah tabaaraka wa ta'ala bayya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai abinda ake nufi shine gurgurdan zalincin mutum gurgurdan kasa fahimtar gaskiyarsa idan mutum yana soye-soyen zuciya ya ɗauki son zuciya ya sa a gaba ya ɗauki yawan saɓon Allah ya sa a gaba to za ka ga bayya iya gane gaskiya ba abin zai baka mamaki kaga mutane sun dukufa suna ta aika waɗansu suna ta aikata waɗansu al'amura da sunan kuma wai addini sai kaga to ai wannan koda wanda bai zurfafa wajen yin karatu ba zai gane wannan abun gaskiya wannan ba addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bane ai abubuwa suna faruwa irin wannan zaka ga kawai a hankalinka zaka ji mutane ma suna maganar wannan abin da na tabbata wannan ba haka addini ya zo da shi ba ba haka manzon Allah ya zo da shi ba domin a ce manzon Allah ya zo da shi ake irin wannan abin sahabbai da su ake wannan abin kasan ba haka bane to me yasa su su wannan mutanen ga su da shekaru ga su da ilimi amma sun kasa gano wannan saboda zaluncin da suke yi mana saboda saban Allah tabaraka wata'ala da suke yi ne Allah ta'ala ba zai ba su damar su iya gane gaskiya ba to su gashi suna sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allahu tabaraka wa ta'ala yace waj'alna ala qulubihim akinna mun sanya rifi akan zakatansu an yafqahuhu ba za su iya fahimtar sa ba ba za su iya fahimtar alqur'ani da manzancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa fi adanihim waqar waqaran Allahu tabaraka wa ta'ala yace wato a ainihin wato kunnuwansu kuma mun sanya waƙara wato mun sanya wani abu mai nauyi mun doɗe kunnuwan abinda ake nufi ba wai ba za su ji sauti ba don in ka karanta waɗanda suke ba musulmai ba alƙur'ani za su ji sautin ƙur'anin amma su fahimci me a ciki ba su isa ba lauta baraka wata ala ya sanya wani abu mai nauyi a kai wa in yarau kulla ayatin inda ma a ce za su ga dukkanin mu'ajizozin da aka baka la yu'minuna biha la yu'minu biha ba za su yi imani da su ba hatta iza ja'uka yujadilunaka za su zo maka suna jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin zaka ji waɗanda suke kafare suna cewa wannan abin da yake faɗa fa ba komai bane illa asatirul awwalin face wato ta tsinoyoyin mutanen farko asadir jam'i ne mufradinsa ustura ustura shine tilo din wannan jam'i ne plurals ne asadir singular din singular dinsa shine ustura a larabci ma'ana tatsuniya guda daya ustura to shi kuma tatsuniya abin da yasa laraba suke ce mata ustura da kalmar sadar ne a larabci ana cewa sadar ma'ana layin rubutu guda daya a ce sadara daya sadara biyu sadara uku an yi shi sadara kaza wanda hausa suke cewa shaɗara ko to saɗara ne da sinin ne sai saɗara kaza saɗara kaza saboda haka idan mutum ya zauna ya rubuta abu da kansa babu dalili babu hujja sai a ce ai wannan abin ya rubuta waɗansu layuka haka kurin waɗansu asadir waɗansu tatsuniyoyi haka kurin Allahu tabaraka wa ta'ala yace sai kaji suna cewa ai abin da yazo da shi din tatsuniyar mutanen farko ne wa hum yanhauna anhu su suna hana mutane dangane da shi anhu dinnan wasu malamai suka ce yanhauna anhu suna hani dangane da shi suna hana mutane shi suna korar mutane suna hana su su saurari alqur'ani suka ce hu dinnan yana komawa ne zuwa ga alqur'ani wasu suka ce yanhauna anhu suna hana mutane dangane da shi manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan hudin yana zama mai wato wakilin sunan a wato annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma alqur'ani mai girma ina fata an gane wayan auna anhu kuma suna nisantarsa shi din ma dai kamar haka suka yi magana malamai masana tafsirin alkur'ani a cikin tafsirorinsu abinda suka ce kenan wayan auna anhu suna nisantarsa su suna nisantar alkur'ani ko suna nisantar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duka dai abu ɗaya ne domin karantarwa alkur'ani ita ce karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce karantarwar alƙur'ani ɗin ne allah ta'ala ya ce wa in yuhlikuna ba kowa fa suke halakarwa ba da suke nisantar alƙur'ani suke nisantar karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa anfusahum face kawunansu suke halakarwa wa ma yash'urun alhali su ba su sani ba kawunansu fa suke wa illa da kansu na'am tabaraka wa ta'ala yace walau tara idh wuqifu 'ala an-nar inda ace zaka gansu walau tara da ace zaka ga idh wuqifu 'ala an-nar yayin da za a tsaye da su a wuta a dakatar da su a tsaye da su a wuta fa qalu ya laitana nuraddu zaka ji sun ce ya kaitanmu nuraddu ina ma dai za a mayar da mu zuwa gidan duniya wala nukazziba idan aka maida mu ba za mu karyata bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin da mun kasance daga cikin mu'minai mu ma in aka maida mu gidan duniya bal badalahum ma kanu yukhfuna yukhfuna min qablu Allah tabaaraka wa ta'ala yace bal abinda suka faɗa din ba gaskiya bane ba haka bane badalahum ma kanu yukhfuna min qablu ya bayyana musu ne kawai gashi a fili abinda suka kasance suna ɓoyewa min qablu kafin yanzu a gidan duniya kenan walau ruddu la'adu limanuhu anhu walau ruddu da a ce za a mayar da su zuwa ga gidan duniya din Allah ta'ala ya ce la'adu limanuhu anhu da sun koma ga abin da aka hana su shi din wa innahum lakadibun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle su din fa makaryata ne wa ƙalo in hiya illa hayatu na duniya suna cewa ba komai ba ce fafa sai dai rayuwar mu ta nan gidan duniya wa ma na hannu bi maba'uthina mu ɗin ba za a tayar da mu a rayar da mu nan gaba ba wannan shine abin da suke faɗa wato lokacin suna rayuwa a gidan duniya walau tara idh wuqifu ala rabbihim subhanallah Allah tabaaraka wa ta'ala ce da zaka ga yayin da za a tsaye da su a gurin ubangijin su sai a ce qala a ce da su alaysa hadha bil haqq yanzu shin wannan ba gaskiya bane abinda aka muku wa'azi a gidan duniya qalu bala wa rabbina sai su ce eh mun rantse halalle haka yake mun rantse da ubangijinmu gaskiya ne abinda aka mana wa'azi da shi a gidan duniya qala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da su fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba bima kuntum takfurun sakamakon abun da kuka kasance kuna kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala da shi a gidan duniya walau tara idh wuqifu 'ala an-nar da a ce zaka gansu yayin da za a tsaye da su wato finnari ana nufin 'ala an-nar bi ma'ana finnar a cikin wuta kamar yadda Allah ta'ala ya ce ala mulki Sulaiman ana nufin fi mulki Sulaiman faqalu faqalu ya laitana nuraddu zaka ji sun ce ya uba a wato ya kai mu ina ma za a mayar da mu idan aka tsaye da su a wuta za su ce ina ma za a mai da mu gidan duniya inda za a mai da mu wala nu kadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin da za a mai da mu ba za mu karyata ayoyin ubangijin mu ba za mu zamto daga cikin mu'minai inda za mu koma duniya da za mu yi imani kamar yadda mu'minai suka yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bal abinda suka faɗa ba haka bane ko da ma za a dawo da su gidan duniya za su sake koma zuwa ga kafircin nasu ne abin da ya faru kawai badalahum ma kanu yukhfuna ya bayyana musu ne abin da suka zamto suna koyewa min qablu kafin yanzu ma'ana abin da suka koye a gidan duniya me suka koye a gidan duniya shine sun san gaskiya suka koye ko kuma abin da Allah tabaaraka wata'ala ya faɗa cikin abin da makaranta a baya na cewa za su ce wallahi wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su ce wallahi ya ubangijinmu dai ma kanu yukfuna abinda suka kasance suna koyewa min qablu wato kafin yanzu ko dai ya zamto ana nufin kafin yanzu na gidan duniya ko kuma kafin yanzu ɗazu-ɗazun nan a farfajiyar lahira domin farfajiyar lahira guri-guri ne akwai gurin da za su yi magana akwai gurin da ba za su yi magana ba saboda ka shi sa wasu malamai suka ce min qablu ana nufin wasu suka ce ana nufin a gidan duniya wasu suka ce min qablu shine abin da suka faɗa ɗazun nan wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangiji mu fa ba mu shirka ba yanzu ya bayyana a fili me ya bayyana a fili gashi yanzu an kai su gidan wuta kaga ya zama karar cewa sun yi shirka ne domin da ba su yi kafirci ba ba za a kai su gidan wuta ba walau ruddu la'adu limanuhu anhu Allah tabaraka wa ta'ala ce da a ce za a dawo da su gidan duniya din ma da sun sake komawa ga abin da aka hana su shi wa innahum lakazibun lalle su din fa makaryata ne kafirai ba wanda ya kai su ƙarya makaryata ne wa qalu in hiya illa hayatuna dunya suna cewa fa ba a gidan duniya a dadin abin da suke faɗa shine in hiya illa hayatuna dunya kun ga wannan rayuwar ba komai bace fa face rayuwar duniya kawai rayuwar mu ce fa ta duniya haka suka faɗa a wani gurin in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar ba fa komai bane fa fa face rayuwar duniya mu mutu mu rayu ba abin da yake halakar da mu yake kashe mu sai dai zamani kawai yanayi ne nature ce idan tafiya ta yi tafiya sai mutum ya bar wannan duniyar ya koma wata rayuwar haka suke cewa yace ai duniya tana da yawa yanzu muna wannan duniyar ne idan mutum ya gaji da wannan sai ya koma wata ya tafi isa za ka samu wanda suke ba musulmai ba saboda su abin da suka ɗauka kenan ai duniya kala-kala ce idan mutum ya gaji da wannan ne ko yana yaro ko yana tsoho ko yana kaza ko yana kaza sai ya tafi wata ya ce ai ya tafi waccar su a gurinsu ba ya tafi barzak ba ne ko ya tafi lahira ba a ya tafi wata duniyar ne shi sa wani ya taba faɗa muna tare da shi lokacin sallah ta kusa kuma shi ba musulmi ba ne da akwai wanda ya rasu a nan garin ne shi kuma ya san wannan ɗin sai Allah akbar ya rasu ana jibu sallah Allah ji kanwa ne ya ce jibu sallar ku fa ya rasu ya ce gaskiya an ni ne zan roka gaskiya kaga yake ce dama ake barwa wai in shine kan zai roƙa tukunne ya gama wannan kwana biyu sannan ya tafi ɗaya duniyar kaga rashin hankali kenan na na ce da shi aka jira idan taka ta zo sai kaga in ana iya roƙa sai ka roƙa ka zauna in ba roƙa za ka gani ai tunda kowa in mala'ikun Allah suka zo zai gansu sai dai ba zai iya ba da labari ba ne amma kowa sai ya ga mala'ikun Allah da mumini da kafiri da kowa da kowa sai ya ga kwamatin ɗaukar rai sun zo tare da cif da yake zara rai ɗin shine malakul maut Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cika da imani wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin suna cewa ai ba za a tayar da mu ba in mun tafi ba za a sake wani tayar da mu a ce za a yi wato hisabi a dawo da mutum a masa suka ce babu wannan Allah tabaraka wa ta'ala kuwa lalle zai tayar da kowa da komai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin waɗanda suka gargaye ku waɗanda suka zo kafin ku wani yace ni idan na mutu a ƙona ni a ɗauki tokata a zuba wata cikin ruwa iska ta ɗebi wata a yi kace-kace da tokar bayan na mutu saboda kar Allah ya haɗa ni kar a mun azaba bayan ya mutu ƴan uwansa suka ƙona shi suka zubar da tokar wata aka zuba a teku ruwa ya tafi da ita wata iska ya ɗiba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hada shi ya tayar da shi sai ya ce da shi ma hamalaka ala haza me yasa kai haka sai ya ce ya ubangiji tsoronka ne yasa nayi haka dama kuma yana da imani sai Allah ta'ala ya ce to na gafarta maka ya ga shi tokar ce da an yi wato an yi abin da ya ce a yi din tokar an kona an rabar da ita iska ta ɗebe ba a isa a gane ma ina ta yi ba gashi kuma an tayar da shi ya duba jikinsa da ya ga shi ne shi ne dai wani ɗin to kai da baka san ma ya aka yi aka samar da kai ba ina kai ina jayyar cewa in ka mutu ba za a tun da aka ce ya aka yi aka samar da kai kai baka sani yaushe aka haife ka ran yaushe aka haife ka ma baka sani ba sai dai in an gaya maka ran yaushe aka haife ka da yamma aka haife ka sai dai in an gaya maka amma kai baka isa ka gano ran yaushe aka haife ka ba da wani lokaci aka haife ka a wani gari aka haife ka ba dole sai an nuna maka wannan abun fa duka dan adam fa komai sai an nuna masa in ba ka bai sani ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wacce ta hafe kan mahaifiyar ma in ba nuna maka akai baka saka sani saboda girman da kai a gurin mahaifiyarka ta shayar da kai aka tashi ana cewa mamarwa ne babarwa ne ummarwa ne sannan ka fahimci wannan ita ce tafi amma ba da ka baka saka gane ba inda a ce yau mahaifiyarka za ta haife ka ta mutu wata ta shayar da kai ka girma a hannunta ba wanda ya taba ka labarin cewa ba ita haife ka ba kai me za ka ɗauka ita haife ka to so da haka kai da baka san komai ba to ina kai ina cewa wai in kai mutu ba za a tare da kai ba Allah tabaraka wa ta'ala yace walau tara idh wuqifu ala rabbihim da zaka ga yayin da ake dakatar da su za a tsayar da su gurin ubangijinsu wannan akwai tashin hankali a ciki a ce a tayar da mutane a tsaye da mutum gurin ubangiji a ce ku dakatar da waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala yace waqifuhum innahum mas'ulun wadansu mutane za su zo sai Allah ta'ala yace a dakatar da su uhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah wadanda suka yi zalunci Allah ta'ala yace ku tattaro su ku tayar da su wa azwajuhum da ire-iren su ku kawo su Allah ta'ala zai ce waqifuhum ku dakatar da waɗannan wannan zugar a dakatar da su su ababen tambaya ne za a musu wasu tambayoyi tukunna ba za su wuce ba sai an tambaye su idan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaye da mutum ya ce za masa tambayoyi to bai isa ya sha ba shi yasa magabata suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mutane akan ayyukansu amma zai tsallake musu wasu ayyuka saboda in ya ce sai ya maka tambaya daki daki baka saka sha ba amma Allah tabaraka wa ta'ala wato yana yin afuwa ne yana tambayar waɗansu al'amura waɗansu al'amura sai ya kau da kai dangane da waɗannan manzan Allah ce idan aka tashi alƙiyama farko za a tambayi mutum a kan sallah a fara bincita wannan tukuna a tabbatar ta yi ta yi sallolinka na farilla tsab suna da kyau a'a akwai cikas ranar kaza ga watan kaza ya yi azahar ba ta yi kyau ba ya yi la'asar ba ta da kyau magaribarsa ta ranar kaza ba a karɓa ba saboda ya yi kaza ya yi kaza sai Allah tabaraka wataala ce da mala'iku ku duba wannan bawan yana da nafulfuli eh yayi yawan nafulfuli akwai nafulfulin sa suna nan ga sunan da yawa sai Allah ta'ala ce ku dauko ku cika masa shi sa yin nafila yana da amfani yana da fa'ida kwarai da gaske a dauko a cika manala yace dukkanin ayyuka za a auna su a irin wannan tsari azuminsa akwai matsala yana da azumin nafila sai a ɗauko a cika zakkarsa akwai matsala yana da yawan sadaka da yawan kyauta a ɗauko a cika idan aka auna sallarka aka ga tayi to dukkanin al'amura za su zo cikin sauƙi ko za a ce wannan lalle zai sha zai haye allahu tabaraka wa ta'ala sai ya bawa afuwa sai aka shi gidan aljanna allahu tabaraka wa ta'ala ka kai mu gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yace qala alaysa hadha bil haqq sai Allah ta'ala yace da su mana za a ce da su waɗannan kafirai alaysa hadha bil haqq ku da kuke cewa ai rayuwar duniya ce kawai ba za a tayar da ku ba alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ba gaskiya bane ba ku bane waɗannan yanzu aka tsayar da ku za a muku tambayoyin nan qalu bala wa rabbina sai su ce wallahi haka ne idan suka ce bala suna nufin me haka ne wa rabbina sun rantse wallahi kaga tsabar taukidi kenan su da kan sun sake tabbatarwa inda sun ce eh haka ne an ya wadatar amma sai sun ce wallahi haka ne wa rabbina mun rantse da ubangijin yanzu sun yadda cewa Allah Allah su ne wallahi rabbina aqalu bala wa rabbina eh haka ne mun rantse da ubangijin bala wato ana nufin eh a larabci akwai kalmar na'am akwai bala akwai ajal dukkaninsu suna nufin amsawa ga wanda aka masa tambaya da cewar e haka yake abin da aka faɗa ɗin ma'ana e ka ce wani haka ne na'am me kake nufi da na'am haka ne ko kana nufin e bala me kake nufi haka ne e to amma yaushe ake amsawa cewa na'am ka ce wa mutum na'am yaushe ake amsawa ka ce wa mutum bala a larabci ba ko da yaushe ake cewa na'am ba ba ko da yaushe ake cewa bala ba duk lokacin da mai tambaya maka tambaya a cikin tambayarsa akwai nafayi mana akwai korewa sai ka ansa masa da bala idan a cikin tambayarsa babu korewa sai ka ce mai ajal idan tambayarsa kuma siga ce ta labari sai ka ce ajal idan yana baka labari musa fa ya je kasuwa shekaran jiya sai ka ce eh ba za ka ce na'am ba sai dai ka ce min sai dai ka ce ajal saboda yanzu ya maka tambaya ne a siga ta min ta ba da labari ina fata an gani idan mutum ya ce da kai shin musa ya je kasuwa jiya kaga akwai alamar tambaya shin sai ka ce na'am eh kaza kaza kaza amma idan akwai tambayar musa bai je kasuwa jiya ba kaga akwai me korewa bai je ba ko amma wannan tambaya ce ai Musa bai je kasuwa bane jiya kaga tambaya ce amma akwai korewa a ciki yanzu a cikin wannan jimlar Allah tabaaraka wa ta'ala ce alaysa hadha bil haqq kaga laysa ai korewa ne alaysa hadha bil haqq shin wannan bai zamto ba gaskiya bane sai Allah ta'ala ya ce sai ka sun ce bala ce eh saboda sigar tambayar akwai korewa shi yasa duk qur'ani zaka ga duk inda aka ce na'am ko i wa rabbi i ko laisa ko bala to zaka ga duk inda aka ce bala akwai wato a wato korewa akwai kalma da take kore magana a cikin sigar tambaya din alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina suka ce bala ba ce na'am ba bala wa rabbina Allah tabaraka wa ta'ala yace qala sai a ce da su fadhuqul azaba ma kuntum takfurun ku dandana azaba sakamakon abin da kuka sance kuna yi na kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce al-kufru aka ce kafirci kuma abin da ake nufi shine me rufe gaskiya larabawa suna cewa manomi sai su ce da shi kafir ma'ana mai binne kwayoyi a cikin ƙasa to shi kuma kafiri a shari'ar musulunci da ake ce masa kafiri wanda ya san gaskiya ne amma yake binne ta ta ce wannan kafiri ne fa ya san alkur'ani gaskiya ne ya san manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne amma ya binne ƙarya ya take ta sai a ce wannan kafiri ne ina fata an gani na wannan sauran lokaci da na? mun ce uku? eh to inda salamun ce uku ne anan za mu takaita insha Allah abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tare a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka waɗanda za ka ‘yanta a cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana addu'o'inmu da kuma ibadojinmu ya ubangiji ka ji kan ‘yan uwan musulmai da suka riga mu mutuwa mu kuma Allah ta'ala ka samu cika da imani subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah